manyan malamai masu girma yan uwana malamai masu ya Allah masu ya Allah da su ba da ta'ala da yi musallam masu ya mulan mu shirka amalin tijani masu ya mulan mu sahib zafi mulana abu isma shekhu ibrahim ya su fadda Allah tabaraka wa ta'ala ina yi wani mai sa da kwanke da addinin musulunci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan yabo da guja su saba da Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya zo da wani mu'min da ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala na bani a cikin hadisi mu'min da mana cewa da za mu zauna babu da ake bai da kafin su ba za mu iya yi da su ba za mu iya yi da su ba babba daga cikin imomin da Allah ta baka wa ta'ala ya mana shi ne samu sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan haduwa ta mu a yau haduwa ce wacce ke nuna godiya da farin ciki da Allah ta baka wa ta'ala ya danka mu a hannun babban waliyin nan magajin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda shine ya sattu wilayat Muhammadiyya majikin zurin walittaka wanda ke da wannan makami na al-Qur'aniyya al-Usma mai makami na khatabiyya da katabiyya ibn Abdul Abbasi Sheikh Muhammad bin Muhammad al-Tijani al-Hasani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu alhamdulillah bayani ya gabata kan muhimmanci irin wannan zama irin wannan zama a ce za a samu a yi bayani a kan tarihi maulama shugaba da Allah subhanahu wa ta'ala al'amari ne da muhimmanci a addini ba sai ta tare ta tijaniya ba duk musulmi ya zo ya yi tarihin shehu jabir da Allah subhanahu wa ta'ala an zai samu riba a ciki domin ko ba komi inda ake ambaton salihan bayan Allah rahmar Allah ke sauka inda muke salihin da tazarrul rahman inda ake ambaton bayan Allah rahmar ubangiji take sauka kamar ruwan barka saboda su ko ba komi rahmar da za ta sauka dan duniya ta tabbatar da shi jari shugaba ne daga salihin bayan Allah lalle ku za a ji watan alkhairar da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a cikin wato bayani akan maulan kunshi wa al-tijari radiyallahu tabaraka wa ta'ala kuma amfanin wannan in mun ci ga yadda shi tijari ya rayu don haka masu da'awar intisali da shi tijari su ga kalubale muna yawan kalubale karanta tarihin shi tijari radiyallahu tabaraka wa ta'ala domin mu ji shi tijari yake mu ma mu kokari mu zama ɗayan halal waɗanda suke masu jin kura mu samu shirku ya karɓi Allah subhanahu wa ta'ala amfanin kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tarihin annabawa wa kullu nafsin alayka min anba'ir rusuli ma nusabbihu bi du'ana ana karanta manzo Allah kisa annabawa karanta annabi kaza annabi kaza annabi kaza kaje ne kaje ne don ka ƙara samun natsuwa da tabbata da sabati a kan abin da kake a kai to manzo Allah kenan wanda shi ne shugaban annabawan gaba ke da in dai za ka rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da za a ce don mu tabbatar da zuciyarka to mu ne muka zama aula da a karanta wani tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa da salihan bayan Allah ya rubuta shi wa wani tijani رضي الله تبارك وتعالى عنه الحمد لله الذي تزوج بتاج القبول من اجتباه للعبادة من العباد وسلك بهم سبيل الرشاد حتى نال كل مريد منه كل مراد وهباه من غير خد بمحض فضله وامتنانه بالامان كل الامان وسقاه بكأس الوداد في ميزان الخلد به بعدما شرفه بالتدالي حمد عبد معترف بالعدل عن الوفاء بشكر النعم التي لا تحصى بعدد وكيف لا اعلم عن حقها وهي دائما مترادفه متعارفة عليه وعلى الفلائك طول الأبد ونسلم ونسلم على الواقدة فيها الأنام شمس المعرفة البالغة في كل المكونات لاستنارة كل ظلام سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وقائد الكهف المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع أصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن سيدنا وولدنا وممدنا الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر القطب المكتوب والبركة المعلوم سيدنا أحمد التجاني شمس الهدى ملجأ الأنام منهى منهى في ذروة المعالي برفع شان أعلى مقام جعلنا الله ممن سقاه من كيد معارفه بأعظم الأوالي وأبانا منه بالمحبة الخصوصية التي لا تنحل أسدتها أن نوصل بأمر السلام وأن يجعلنا من المصطفين الأخيار ويتفضل علينا بالقبول المنوط برفع الأقدار في هذه الدار القدس تلك الدار ورضي الله تعالى عن خليفته ووالد كرمه مولانا أبي إسحاق الصوت الزمداني شيخ الاسلام وبرزق وفعال في العالم الشيخ الهادي ابراهيم زياد رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر اصحاب الشيخ التجاري وكل من تشبث بابيائه واتبع لاقواله وعلى بقيه المسلمين ومن انتهى نهجه من المنتصرين ولو شبه من التجارة رضي الله تبارك وتعالى هذه شجاعة من تاريخ سمير كلمة الشيخ أحمد سكير الأبياني yana faɗa a cikin girman ولو شبه من التجارة da irin matsayin da yake da shi a wajen bazan Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ne yana kidaba da mazalla shi Ahmad Sukair yana yabon annabi yana kidaba kuma yana ambaton irin gasar da mazalla Allah ya mashi mutane يا مصطفى سائر الاحوال يا من به قد لازم الثقلان سبحان من اعطاك فضلا كاملا واجل مرقاك ربي الشاك من بحر جودك يقتدي ظهر الهدى مددا يغوص به من المنان فالانبياء والاولياء جميعهم منك استفادوا مشربة الغالي لا سيما القطب العوالم كلها مولاي احمد الشيخ التجاري اوليته ما لم يزله مكرم وجعلته للناس كهف اماني واقمته للعالمين وسيله من جاء منها نال كل اماني فيجل لكل الناس منك سبوها ولديه منكم في الحنان يداني فكسوته من نصب فضلك خله ما نال احد من الازمان فقد ترى منه لكل موحد مدد وفضلك ظاهر القران حتى لقد شهدت عطاه محبه ومريده لنا برضوانه فذلك وهي المحجة للورى من أمها أصدته لجلاله لم يشر ذلكها العبد وحزبه وينالهن مراده بالرمان وثيابه بذر وثيابه بذروة العليا فضوا كل له من ربه لطفان لطف الخبير خطه مع الورى لطف له في السر والعلال فإذا بكلم موحد حل الهدى يأتي لأسلمه بغير توالي فإذا أراد الله أخذ يد امرئ حقا حواه نبيه النوراني الحمد لله الذي بنبيه التصلى بالعالم الروحاني وعلى محبته وحب محبه حقا لنا والجسم ممتلئان يا ايها القلب الذي ختمت به روحه ولايه من ذوي الجبال وهو الذي اسراره ختمت فلم يدري الفهول مكانه الصمدان ادعو اله جاهك اليك انه أن يرفع عن بين العوالم شأني وعليه يصدر ذكره فيصير في كنف الإله مكانة مكاني حاشاك من منا إليك حاجة لا يغرضت منك المنى بأماني فعليك مني بالدوام تكيد تمشى جميع الصحب والإخوان وعلى الرسول وآله وصحابه أفضل سلام الله كل أواني شيخ أحمد سكير المودي لولن أفيدا أيضا والمشروع أحمد التجاني رضي الله تبارك وتعالى كيف يمتع أكن مجي وعليه مولى المشروع أحمد التجاني domin ya zama wuta gaba sauran mutanen waɗanda suke rike da ahalin shirin jami su san irin girman da baiwar da Allah ta ba ko ta ala ya yi musu domin su gode ma Allah da kyakkyawan riko ga wannan baiwa da kyakkyawan bi da kyakkyawan koyi da wani shiwa da jami da kuma rabanta da tsantsar soyayya da kauna wanda ita ce turbi komi da komi. ولو شرع الابتلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه duk waɗanda suka yi aiki shi da almajiran shi da waɗanda ba almajiran shi ba sun tabbata shi ya da malami sun ce idan ulama ne amiri yana daga malamai masu aiki da ilimin su wala ayyukan mutane yana daga cikin shugabanni waɗanda suke Allah ya rasu mai wasu shirya turi sannan yana daga cikin man jama'a shafar Yusuf wani ya hana tsakanin girma na asali domin jirin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ga maza ne kuma wanda maza Allah ya tabbatar mashi da cewa an tawaladi haqqan an tawaladi haqqan an tawaladi haqqan lallai kai dana ne kai dana ne kai dana ne sannan bashin wannan girma na shirkaka ga girma na ilimi ga girma na aiki da ilimin ga ahwal rabbaniya madaukaka ga madawowa madaukaka shin ya zama da Allah subhanahu wa ta'ala da hujja ce kanka shi ne sai Allah wa rabbani al-mutu maksud kulli abu koyi da matsayi da daraja wanda ya ta kamalin watan wannan al-rabbaniya kuma al-mutu maksud wanda babu wanda ya san wannan matsayin sai Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma shi da albarkar masul wal qabil muhammadi al ma'lum shi ne wanda ya cika zuri makami na wajen daga ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne mai auliya wadani shi ne mai tarkiyar su daukaka matsayin su zuwa da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne shi maulawar shi ma'amalin iyali رضي الله تبارك وتعالى عنه والمذكور كان أكنا يا إذا أنت وأبنكوي سوى بعد فيذكرنا الله إليه إنسا شيك الله صلى الله عليه وسلم ما أوجد حالا يقول أنت سكي ربانيين إمره على نسب الشمسيان رضي الله عنه نسب الدنكان أنت دنكان أنت شيء أبو الأباني أحمد بن محمد وتأتي مع الدنيا ابن عمرو بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم بن أميني بن سالم بن أحمد والأكثر من الحديث الأنواري بن أحمد بن علي بن أبي طالب بن علي بن عبد الله بن الأنصار بن عبد الجبار بن إدريس بن إدريس بن إسحاق بن علي بن العابدين بن أحمد بن محمد والأكثر من الوزن بن الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السلم وكان سيد الشباب أهل الجنة شوغبا متى كان الجنة سيدنا حسن بن الإمام علي بن أبي طالب كبر الله وجهه رضي عنه لك سيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنها إذ أخذ رسول السوكة لك الله صلى الله عليه وسلم وتولى السوكة babu wata tsoka a duniya da lahira wanda za ta auri wannan tsoka babu wata tsoka wanda za ta auri wannan tsoka wanda mazala ke cewa ba ni wani mai lo'atu bindi don ka jikokin sai da fatima ba su auruwa da jikokin kowa kakannin yau ya ga da ba da ba ko da ala ko da muka ji su dangane tun daga mahaifinsa sai muhammad har iya zuwa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan gaba ne kanka kuma tabbatanta wacce ba hauni ba shakka ba ta zama a cikin ta manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi da kai lana ne kai lana ne kai lana ne daga kafin shirya na mai lauka ta alamu akwai muhammadu musalim an ce muhammadu musalim shi ne farkon wanda ya zo a da mami yadda aka haifi shirya na mai lauka ta alamu ta alamu shi ma wannan kaka muhammadu musalim shi ne kakan shirya na hudu wato ma'arufi ne da ilimi da ibada da cewa da salaha cewa da kwarai sai ya auri daga cikin kabilar hijab ko kuma a cikin bani kuci kabilan nan da ya aura daga cikin su sai ya haifi ɗaya wanda daga cikin aka samu kakannin maulan shugaban da tijani rabbi Allah tabaraka wa ta'ala kaga ke kenan kakannin shi tijani da shi ake nasanta zuwa gare su ana cewa shi Ahmad al-Tijani saboda wannan surkuta da kakannin shi suka yi da wannan kabila kamar yadda al'ada ce mutanen Sahara da mutanen Tunis a dangana mutum zuwa ga kakansa na biyar kakansa na biyar don haka ke dangana shi ne salim za ka ke dangana cewa shugiyani ahmadu musalim a tijani da wuri allahu ta'ala kamar yadda shehu shan shashin turani wa rayyani tijiyar tunisiya yake faɗi a cikin haƙƙin waliyyai ina cewa rabbi shi sassabtu kulla waliyyin راعيا قدره بعين شرابي غير ان ابن ظالم هو شيخي اجي يا سيدي ina gaskata dukkan waliyai ina haddara suna ba su girman su da darajar su iyaka dai ibn zahir shine shahida yana nufin maulan shugaban rijali to wannan al'ada ce mutanen tunis da magrib wato da mutanen sahara wato dangana mutum zuwa ga kakan kakan sa biyar sai a ce dan wani ya dauko kakan shi na biyar a ce dan wani wannan bilsara shi ne tsarin da yana da karamomi da yawa yana da ahwal masu girma shi tsarin jinda tsarin jinda da yake girman al'amuran shi babban wani ne ya kasa mukami na wani taka yana mai yawan kalwa ne yana da daki wanda ba mai gani shi a cikin dakin nan ba mai gani shi wato sai dai ya fito zai ibada ne masallaci kuma in ya fito zai zo da kuka shi in ya zo da kuka shi har ya shiga masallaci ba wanda zai ga kuka shi sai ya za a ba da sallah ko da kuka shi in an kare ya rubuta kuka shi ya dawo to shi ne ana tarihi shi aka tambayi kamar da sai da Ali Haramun radiyallahu anhu ya tambayi shi ya ji menene dalilin da ya sa yake rubuta kuka shi haka ya ce wata kila ya taka wani makami ne da cikin makami na wani saka wanda masu irin wannan makamoman ba su masa fuskar su in an ga fuskar su tsanani kabir da ke a fuskar ta kuma ba wani abu da ya rubuta shi zai zama da cewa in mutu ya halittu mai yarwa su in mutu ya halittu mai yarwa su kuma ya rubuta wata yana iya rasa rayuwar shi to haka yake rubuta fuskar shi sai ya yi haramun ya ce ko yana cikin wannan makamoma na akabu ko kuma fatimul kunubi sai yau ya yi a duka bai yi wanda makayar su shi kudumi ko fatin kurumi saboda makayar ya riga ya cika ba su da fuskokin su suna barin fuskokin su su zama ana ligimta da ganin fuskokin su wannan dai yana da cikin kakannin maulan mushin tiyani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu maulan mushin wani tiyani radiyallahu tabaraka wa ta'ala ya rayu a cikin tsakanin waɗannan ya watan daga waɗannan zuri na albarka da wani taka da malanta a nan ne mawar shi ya mafi laluwa ko alamu wata biya ne su waɗannan mata ce matabbaciya ce daga waɗannan iyaye da kakanni waɗanda suke masu matabbacin daraja a shafin wani taka da ilimi haihuwar mawar shi wa wani tijani ko da laluwa ko alamu mawar shi ya mafi laluwa ko alamu amma ya shi hijira hijirar maza ta fasa tana da shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin a kari alkali ainama ainama da alfahara wanda ke cikin algeria a yanzu wannan tarihi na dubu da ɗari ɗaya da hamsin cikin yana ɗauke da sirri mai girma abinda yake ɗauke da shi mawuyin da sarki malamin tsari a rafi babbar babbar bugu in suka buga dubu mawuyi da kashe zai ba da dubu da dari ɗaya da hamsin cikin don haka tarihin wasu a haihuwar wani shukiyar da za su fara kusa da ta na katabiyya da katabiyya cewa wanda aka haifa shi nan a yau hijira na da shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin shi ne kasu wilayatul muhammadiyya shi ne wanda ke da makami na katabiyya wanda shekha ahmad sukai da ake yashi kabin umar yana daga cikin waɗanda allah ya kaya da su ya ce waɗanda allah ya kaya da su daga manya-manyan waliyai da suka gano sirrin da allah ya sa cikin dubu da ɗari ɗaya da hamsin ya ce akwai allah su ra'ayi zai yi abdulkarim bin ni sai ya abdulkarim bin ni yana a cikin buɗin da allah ya mishi ya gano dubu da ɗari ɗaya da hamsin nan tana karantar da mawulidul hasmi a hisabi wanda yake babban bugu don haka shi ma shi ba su ne sai ya wata wannan tarihi yana cewa mawulidul hasmi mushirun lika balatin tijani mawulidul hasmi mushirun lika balatin tijani tarihin haihuwar mulmushin tijani yana nuni zuwa ga cikakken girma da hadamin shi tijani dinsu ma'anar bayyana ƙarar ahlul ma'ani abin da ya kusa dubu da ɗari da hamsin nan ma'ana ce wani suke mai kai ruka mahaifin shi ya ga wani Allah ku fara ku ta halalu wannan wilada wani suke mai lafi an haifi shi ya yi wilada wani suke mai tsarki madaukakiya abin da ibn Baba al-Halawi radiyallahu anhu yake jama'a da basul min al-gawani fi kulli ma madara min al-azmani كمن لكل شيء رباني آشد الطاهر الإحساني فما لأولية الفخر كما لها بشيخنا إمام العلماء سوى اللواتي جئنا بالمختار وحفظه وفهمه الأخيار إذ أنجبت به ردا مسددا مهذبا ممجدا مصودا من بعدها بالشرف الديني والشرف العلمي والديني محمد النجم الفتى المختار نجل الرضا أحمد للفقاري نجل المفخم الإمام الآدمي سيدنا محمد بن الفاتحي wannan bai suna kuke na magana a kan wata mace wata taɓa haihuwa irin haihuwar da mahaifin shi da bai ba babu wata mace ya ce ka duk wata mace da hawa ta haifa ba ta samu girma da darajar da mahaifiyar mu na mashi da ta sama ba na haihuwar wannan babban shaiki imamu dukula ba ya ce sai fa babban shugaban nan wanda ka zo da shugaban halitta shugaba da gaba sai na wula na musullahi sallallahu ta'ala da sallar ita ce sai da harami na kudukula sai ya ware ne ce sai fa ita sannan matan da suka zo da annabawa suka haifi annabawa sai su sannan matan da suka yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku to in ka ji wadannan babu wata mace da Allahu ta haifa wanda ta samu girma irin girman da mahaifin wani shugaba ta haifa ta samu mahaifin wanda shugaba ba ta girma domin ta haifi shugaba yardadde a wajen Allah wanda Allah ya karɓar da shi sai Allah ta ce shi ta cewa ya girmama shi sannan shugabantar da shi ya rada wani shi ne shugaban waliyan Allah kan wanda ta kowar ta kowa zai samu madadi da gama ta sami wannan alkhairi babba daga wato mijinta ma'abucin ɗaukaka ta jini shine sharifi ni ga matsala ga ɗaukaka ta ilimi ga ɗaukaka ta addini mai zafin ruwa addini ne shi ne ɗan zai yi muhammadu musar ɗan zai yi aurida yarda ce a madadin makari har sai ya ci gaba da zana kakannin shirka na hanyar zuwa bin zalim din nan din na Muhammad bin Salim mahaifin Maulana Shehu Tijjani Rabbi Allah tabaraka wa ta'ala anhu kamar yadda zuwa cikin jawahirul ma'ani abinda sai da Ali Harazin akan abin da ya shirka daga Shehu Tijjani yake cewa ko Shehu Imam shi ne shugaba jagora ka haɓu Islami kowan musulunci ma'ana wurin aminci in an samu tsoro inda za a zo a samu aminci abu abdullah mai alkumi abu abdullah sai yi muhammadu bin muhtar kana alimin wari'an ka mahaifin shi kuya da malami ne mai tsantse in an ce malam tsantse ne shi maganar taka ko taka alfarma ta shari'a bai tasu ba maganar watan kuta haram bai tasu ba abinda ma a halatta da ya zama akwai wani kawai da shi ne tsananin tsatsi ne to haka ma yake shi ya ne ka mai tsatsi ne mutane a cikin sunna mai bin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wannan abin da yake kenan sannan a cikin jami'ul Buhari a cikin jami'ul kuma da ibn Mushrik abin da yake zakiran mudarrisul hadith da tafsir mahaifi shi ya ne mallami ne mai karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam masanin hadisi ne gurbi ne a cikin hadisi gurbi ne a ilimin tafsiri a kuma cikin jami'in da jawahira ne kuma ya ce yana daga cikin makamoman mahaifin shirkiya ne don a san inda shirkiya ne fito ya fito daga iyaye ne masu girma rauhanai ke kogori saboda ibadar shi da kuma shi ga Allah rauhanai ke kogori su don masu girma gare shi amma shirkiya ne da Allah tabaraka wa ta'ala amma shirkiya ne da Allah tabaraka wa ta'ala yake ko kaɗan bai da bukata da mu'amala da wannan marauhanai abin da yake cewa kudu kudi kaga abin da zaka ga wasu na gogoriyar fita to shi ma ya ce ya su ke kawo kansu gare shi su zama masu nema gare shi su zama masu nema ga shi ma ya ce ya ne abin da yake cewa kudu kudi la tadkhulu la tadkhulu bayni wa bayna Allah ta'ala la hajata li min ta'abbudi li Allah ta'ala kada ku yi tsakani na Allah ni ban da bukata da kingratai da wani Allah ban da bukata da rafiya da wani Allah wannan shi ne mahaifin mu da mushi wa amana tijani rabbi Allah tabaraka wa ta'ala mahaifiyar da ita ce ko wani yin nasaliha wanda ta yi kasuwanci kuma ta ci ribar kasuwanci abinda malamai tarjama suka arraba su da shi kenan suka ce waliyyar waliyyar musaliha za su ijaba kirmaniha ita ce waliyya saliha wadda ta yi kasuwanci kuma ta shirya kasuwanci domin ta auri mijinta auren shi ya sa ta haifi wato ta tuku ya ce muhammadiyya wato shikamakin walittaka ta muhammadiyya wadda take ɗaya zababba wadda Allah ya tsare ya kiyaye daga dukkan aiki ko da kamar akai bani tsarkakakka mai albarka ita ce sai da Aisha diyar shugaba mai girma a abu abdullahi bin muhammadu sunusi a tijani da mazawi wannan ita ce na kuma shi tijani iyayensa ta bangaren mahaifiya ta bangaren mahaifi rabin lafi barka ta ala ta samu shi tijani shi tijani ya ta sa'a tsakanin waɗannan salihai ta yi koma komi sai da aka fashi salaha waɗannan iyaye duk duniya ta san cewa salihai ne na kwarai ne waliyai ne ya tuntu a wajen Allah su ne suka yi tarbiyyar shi wuce ya ne tashi a gaban su tarbiyya ta kwarai sannan kuma tasawa ta kwarai sun tarbiyyar da wani shura da su ya a cikin kawo kai da kuma karewa ta addini da tsoron Allah da riko da addini mai tsananin kwarai ne a kan watan ilaya ma'ana Allah ya kiyaye shi da ilayarsa sannan kuma mai tsananin kwarai ne cikin bin sawun magabata na kwarai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ya kiyaye wanda yake mai tsananin jin kokari da ijtihadi mai karkata zuwa ga duk abin da yake da shirya da shi za ka ga shirya ya dauka sannan kuma ba ruwan shi da yawan cutanya da mutane saboda saurin da yake dauke da shi rabbi Allah tabaraka wa ta'ala wadda shirya rabbi Allah tabaraka wa ta'ala mai haliya ne da karfi mai haliya ne da azama mai karfi duk abin da ya fara takawa a cikin zuciyar shi da shirku ya ne ya tabbatar da shi ya hawaikar da shi duk abin da kuma ya fara sai ya cika shi haka yake faɗa game da sai a yi arabin ya ruwaito a cikin wani mahani ya ce shirku ya na cewa min tsarki yana daga ɗabi'a ta annani in rabta da abu shay'an la arju anhu in na fara abu ban juyawa in bashi wa ma sharaku bi shay'in la arju yana daga ɗabi'a ta shirku ya duk abin da na fara sai na cika shi ban bayyin rigiri ki shabbal in dauka da yiwa ne ki bai wanda ba na da shiru ya mutu ya kai lawa sannan wala shiru ya ne bani Allah tabaraka wa ta'ala muhammadu Allah tabaraka wa ta'ala fi abin da shi wa tabaraka wa ta'ala Allah ta da shi ta shi wanda da bai kyau a cikin yalwar rayuwa wanda take shike da tsoron Allah shike da bin Allah shike da haske wannan shi wa da ya da Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya tashi sai mahaifin suka yanka shi a makaranta ya karanci alkur'ani wani ya karanci alkur'ani ko ya haddace alkur'ani yana da shekara bakwai da hadda wadda take mai kwari ma'ana hadda mai iskani da riwayar wasu da kira ta biyu alisashe ne shi abin da abin sai ki muhammadu bin hamu a tijjani wanda ake sifanta shi ilimi da riko da addini kalaiki cin gudanar shekara bakwai ya haddace Qur'ani har ba sai an ce ma wannan bai yi wasa ba cikin rayuwar shi farfara domin wanda ya haddace Qur'ani da shekara bakwai sai ka tana ka fito a wata shekara yayi wasa in yayi wasa a wata shekara yayi warki in yayi warki to wannan ya karantar da ba wasa ba warki abin da aka halitta shi akan shi yana zuwa duniyar shi ta sama radiyallahu tabaraka wa ta'ala shi ma wannan malamin nashi ya yi karatu a wani babban malami a sai isa al-mubari al-tijari wanda babban wani ne a wannan lokacin wanda yana daga cikin karamar shi ya yi mafarkin Allah da ba ko ta ala cikin mafarki kuma wannan a matafashi imam Ahmad Muhammad ya ga Allah a mafarki ya sake ganin Allah ya ce in ya ga Allah ya sake ganin Allah ta ba ko ta ala zai roƙe shi ya ba shi wani abu da zai rike ya kai to da ya sake ganin Allah ta baraka ta ala shi mubarki sai watan Allah ta baraka ta ala mu je shi da karatu alqur'ani to shi ma wannan wato babban wani malamin malamin shi ku da rabbi Allah subhanahu wa ta'ala shi ma da ya rabbi Allah a cikin mafarki karatu qur'ani yayi ya karanta qur'ani a ga al-kalam Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shi haka da sunna yadda ka karanta shi da haka aka saukar kuma da kira'a da kira'a wani shi karanta al-Qur'ani wala shi ya da Allah tabaraka wa ta'ala ya samu wa da ibnani da al-Qur'ani ya kiyaye al-Qur'ani da yake a cikin waɗannan shekaru shekara bakwai bayan haka wani shi ya da Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da neman ilimi lokacin da ya kai shekaru na wannan balagar mul ya shiga mafarki saboda koyi da manzon sallallahu ta'ala da sallam da kiyaye alfarmar shari'a iyayen suka aura mishi mata radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu da aka aura mishi mata yana nan tare da ita zama na addini zama na koyi da manzon sallallahu ta'ala da sallam bayan ana nan sai bayan shi da radiyallahu tabaraka wa ta'ala Allah ya musu fati a rana daya mahaifinsa da mahaifinsa a wata shekara da aka yi annoba a aina mami ma a mahaifin wani mashi gida da mahaifinsa suka yi wafati a rana daya aka rufe su a wuri daya to bayan wafatin su rabbi Allah ta'ala al'umma to bayan haka ne yin mashi gida da sai ta daukaka zuwa ga neman ilimi sai ya ga tare da iyali al'amarin zai nauyi gare shi ya tasamma wannan aiki ga dangadan domin ita amarya abinda take so kullum a kwanta a huta yace ita amarya ta kintu wisala tana son matashi shi kuma shehu tijani yuridu ibada ko yuhibbu ibada ibada yake so don haka nan al'amarin zai wuya tsakanin mai son a kwanta akan matashi da mai son zazzage damta a cikin ibada wato saboda haka sai shehu tijani ya sauke mata domin ya himmantu da abin da himmansa ta buga ta kada zuwa gare shi shine neman ilimi mai zurfi da kuma tsananin ibada da neman Allah mulaka shi ba da tijara rabbi Allah subhanahu wa ta'ala wanda daga baya wanda karatun jiya sai ya zama wani janibi ya dauka daga baya man shi shau tijara rabbi Allah ya hassala ilmu ma da yawa ya zama gulmi a ilimi ya san gulmi a ilmuma daban fannuna daban-daban sannan kuma sai himmar ta dawo zuwa ga ya tabbatar da iyali koyi da kakan sai na maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya sai kuyangi guda biyu ya yanka su sannan ya aure su kamar yadda maulana shukran radiyallahu anhu yake faɗa yana cewa a ataqad durratayn ba'da istirahin ya lahu rutbatun lahu al-yahu shehu jani ya yanta waɗannan ru'abai guda biyu su ne sai da mubaraka da sai da mahruka ya yanta su sai ya aure su wanda shehu ibrahim radiyallahu anhu yana bayani a cikin dai diwanin sa na yaba shehu jani yana cewa inna mabrukan lahu kabiru sai da sai da mabruka ita ce uwar sayyidi Muhammad al-Kabir nabi shehu shiyuki fi halbaha wanda shine dan shehu shehunai mana dan shehu shehu jalla Allahu tabaraka wa ta'ala shi sayyidi Muhammad al-Kabir ma yadda ita sai da mabruka ثم أم الحبيب خلفة شيخي سمها من مبارك من مبارك في دهاب haka shi wani ce yake sannan mahaifiyar da yake Muhammad Hadid wanda shi ne halifar Shehu Jalam Jallawan ka ambace da sai da mubaraka sai wata gwanin da ake sammiha min mubarakin fi da haɓun yake ka ambace da mubaraku amma ka ƙara ha ma'ana mubaraka sai da mabuka da sai da mubaraka wannan shi ne aure kuma su ne waɗanda ya da shi su janar da Allah ta bari wa ta'ala har yi kuma ga Allah kuma su ne iyayen ƴaƴansa rabi Allah ta bari wa ta'ala bayan haka shi su janar ya shiga duk ilmoma sai da ya kai duk wata matsala ta ilimi mai zurfi mai kulliya ilimi shi su janar ya kai ya warware sai da kasan ana karatun fatiha haka yake karantar da bujumin malamai ilmoma waɗanda suke masu zurfi wannan kuma ya samu wannan tun yana da ƙananan shekaru wa ba da shagala bil ulumi wa ja'ala al-ghaliba kal mafhumi wa hada fi sigarihi qad sabab fiha wa qudruhu ala ma kataba afta wa darasa wa dhalika ala sigari sinnihi la amru la sala shin tijana radiyallahu anhu sai da ya taka maqalim takwa sannan mai karantar da ilmoma ne da farmula daban-daban duk yana karami wannan mutumi batijja ne ya yi wa ne shi ya zafi labaru saboda ya san aikin da ke gaban shi za ka yanzu duk wanda da zai ce maka karatu hijabi ne to abin da yake karantawa bai da alaka da shi da goga shi ne shi da zafi labaru abin da ya fara da shi kenan karatu kamar da kakansa illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ikra ya fara to haka wani shi da zafi labaru tabaraka wa ta'ala shi ma tun yana ƙarami da ƙananan shekaru sai da kai yana sauke ɗaya ba ta yaƙi ba ta ilimi da manyan malaman duniya ga baki ɗaya sannan bayan shi ya ya tsaftace duk ilimi da bayan takarda sannan himmarsa mai ƙarfi ta ɗaukaka zuwa garin sufaye domin samun ma'arifa da kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala da al-asrar waɗanda suke koyayyu shin ya rabu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ya yi hijira ma'ana ya yi tafiya daga garin da aina ba yana neman na Allah duk inda ya ji na Allah sai ya kai duk inda ya ji na Allah sai ya kai duk inda ya ji na Allah sai ya kai saboda wata misali da ban ala wa ilayya shin ya rabu Allah tabaraka wa ta'ala da abin da ake so a samu na ilimi ya samu yanzu yana neman waɗanda za su rika hannunsa zuwa ga Allah ya tashi ya tafi fara talibiyya da garuruwan da suka yi kewayen fas yana mai neman wanda zai yi a hannun zai tsada shi zuwa ga Allah da neman sanin Allah ta baraka wa ta'ala daga cikin manya-manyan waliyan zamaninsa waɗanda shi ya ya hannu su akwai asirul jalil wal mazidul asir al-khashirul muhim al-halimul awwa qutbu zamanihi wa isbahu ahli awalihi الشيخ أبو محمد مولاي الطيب اليملكي wannan yana daga cikin waɗanda shi ya ne a yanzu dan ubiri sai ki Muhammadu Zuhur kuma dan Maulana Abdullahi Sharif filmatu tulalli dan da yake ba wa arabi ke cewa ma'ana filmatu tulala jika dan waliye jikan waliye yana daga cikin waɗanda shi ya ne a yanzu daga cikin yadda shi ya ne a yanzu akwai babban waliyin nan mai girma Faris Al-Fatih Al-Shah ma'ana sadaukin fagen wannan sha'ani na wani taka shi ne maulana ahmadu sakali wanda aka fi sani da da wannan suna wanda yake sananne a ba Allah ta baraka wa ta'ala ya kuma sirri a cikin sa yana daga cikin ahlul tariqa arkanu arkanu tariqatu salmaniya ginshiki ne daga cikin ginshi na tariqa salmaniya daga cikin wannan shi ya ne a cikin akwai babban mukashifin nan arifi masali Allah sai ni Muhammad al-Hasan al-Wajidi sai ya san Muhammad al-Hasan al-Wanjali ana dangana zuwa ga wata kabila ta Wanjal kabilatul ma'rufa bi Jabal Sabi wata kabila ce sananna a Jabal Sabi wannan shine wanda yana haduwa da Shehu Jani tun bai ce komai ba Shehu Jani bai ce mishi kala ba shi bai ce mishi Jani kala ba amma abin da yake la budda an tudrika maqama al-qurb al-kabir wa la an al-hasan al-shabi radiyallahu anhu yana gani shi da ne ce wannan tabbas sai ka taka maqamin al-hasan al-shabi radiyallahu anhu shi ne tudriku la budda maqama al-shabi shauki da kuma ya haɗu da waɗannan manyan waliyai sai ya dawo zuwa ga sahara kamar yadda shi watan sai muhammadu bin hasan wanda ya ci bishara za ka taka makari na masu bane da kuma amma cikin da za ka ce sai ka dawo ka dawo nan garin ku nan kasar ku a yankin ku ne za ka samu wannan matsayi kuma za ka samu duk abin da kake nema saboda haka wani shi ya zama da Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo a cikin nasara ya dawo a yi namadi da kuma garuruwan sahara yana kewayawa yana cikin da ya wani na Allah sai ya kai cikin da ya wani na Allah sai ya kai rabbi Allah tabaraka wa ta'ala ana nan wala bashi ya rabbi Allah tabaraka wa ta'ala sai himmarsa ta zabura zuwa ga aikata aikin hajji zuwa ga yake gudanar da aikin hajji yanzu ya cika a kan sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam domin shi ya sadu da asali wala bashi ya sadu da asali shi ne ya biya Ramadan sallallahu alaihi wa sallam bayan shirin ya zaune Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin lisana ya zauna a nan cikin lisana ne tuta ta tafiya zuwa aikin hajji ta kada kuma a nan taruwa zuwa aikin hajji ta zabura ta motsa da shirin tijani zuwa aikin hajji daga cikin lisana har ya tsaya a tunin bayan ya a tunin ya sannan kuma ya ya wuce ta misra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya hadu da sayyidi mahmud kiraki sai ni mahmudu gobe a kiraki babban waliyi ne kuma malami ne babba a zamaninsa wanda shehu tijani ya haɗu da shi da ya haɗu da shehu tijani ya ta karatu shehu tijani radiyallahu anhu sai da aka yi kwanuka sai ya ce ma shehu tijani ma matsalabuka me kake nema sai shehu tijani ya ce al-ubaniyatu uzma al-ubaniya babba ita nake nema sai ai malaka inda Allah ya ajaddu min al-qurbaniyat al-umma kace ai kai abinda Allah ya ajiye maka abin da kake da shi a wajen Allah ya wuce qurbaniyat al-umma to dai abin da ya gudana da dan tsakanin sai ni Muhammad Kurdi daga nan shi ya ga wani Allah tabaraka wa ta'ala ya wuce har ya je aikin haji watan bayan duk abubuwan da suka faru sun faru a kan hanya radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu shehu jabir radiyallahu tabaraka wa ta'ala ya fita a makka wata hijira tana dubu da dari ɗaya da tamanin da bakwai ya isa a makka ya yi hajji irin hajjin bayan allah ba ya hai waliyye domin waliyye irin hajjin su hajji ne na daban ba irin hajjin gaba gari ba ne domin hajjin waliyye cike da da fana'i da narkewa cikin zafin allah hajjin su cike yake da narkewa a cikin zafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka wasu su masu kan hanya sai ka ji an ce sun sun tsora su kan hanyar su ta zuwa aikin hajji shauki da fana'i ya sa su mutu to shauki ya zama Allah tabaraka ta'ala irin wannan hajjin yake wanda su a yanzu masana Allah to zali da Ka'aba kadai za ta za su rikice su rasa inda su kamar yadda ibn Jawzi ya kawo a cikin mutum da rabin sajid yake cewa a shiri da ya taho yin aikin hajji yana ganin ka'aba sai shiga hali yana abata hawa kata halal ladi arahu iyalan wa hada ana yanzu wannan kwaruwa da nake gani shi mai makkace ni din ni ne ba wani bane ni ne shirgi ko kuma mafi ne nake yi هذه أنا أبدها وكت هذا الذي أراه جانا وهذا أنا ذيك ويشيد ذيك مقيمات يبقى تجان يتابع ذيكم أكبينا باكا شهمتا نجوى هذه دارهم وأنت محب ما وضع وجوه من أماكن lallai gidan da jin masoyan naka ne kuma kai din kai ne ba wani bane rabbi ya ba ku ta'ala wannan shine hajjin arifai masana Allah to gare shi yau ya da Allah tabaraka wa ta'ala ya rabanta da sunanta ar-ruhul yamani da maqam Ibrahim ya aikata aikin hajji irin hajjin waliyai na baku sannan shi ya ya haɗu da manya-manyan waje bayan an ƙara aikin hajji dama shi aikin hajji kun kafin gare shi a dai halarci shi aikin sannan kuma akwai wasu amfanan da ba a samu sai an yi ta za ka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa yashhadu manafi alam wa yashhadu manafi alam to wannan manafi alam din shi ne shi ne haduwa da manya-manyan waliyai da shi ne su ne manafi alam daga cikin su akwai alwaliyul kabir wanda yake arifi masanin Allah ma'abucin afirai shi ne shi imamu al-badru tamam الفسق الكتاب وشمس الانام وامر دائرة الالام ابو العباس سيدي احمد بن عبد الله الهندي سيدي ابو العباس احمد بن عبد الله الهندي مذهب المكة مشرفة يا وات المراسلة تبرا سكانة لشيو تجاني يروح تابع شيو تجاني شيو تجاني يروح تابع شي أسرار رسول على سكانة ولا بقومني لشيو تجاني domin bai samu izini da ya gana da mutane ba saboda haka sai dai abin ya tsaya ga wasiƙa aika ya aiko aika ya aiko daga cikin abin da ya rubuta mashi kujani ya ce za ka gaji kai ne za ka gaji sabrin da nake ɗauke da shi har daga cikin ɗaliban shi wani ya kira ya ce shehu ina tare da wajen shekara goma sha takwas amma a ce yau wani malami ya zo daga magrib da rana tsaka a ce za ka ce kai ne shi ne mai gadon ka ya yi dariya ya ce ya ce ka yi ladabi ai wannan lamarin ba nawa bane ba naka bane ba na kowa bane na Allah ne ai in ni ke da zabi sai in zaka babban dana mana amma ai baka gana da babban dana ba wannan wato nabi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala haka ne abin da ya gudana kuma ya faɗa wa shi da daga lokacin da zai wafati kuma lokacin da ya faɗi din haka dan babban dan shi ya nemi shauki ya ne dan dukkan asiran da suka yi tsakanin da mahaifinsa ya danka ce ga amanar mahaifina da yace in baka kuma kamar yadda yace ka rike ni amana wannan abin da ya gudana kenan shehu ya ne ƙara wannan aikin haji sai ya ta san na ziyara manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da a cikin wannan shekara kamar yadda su masana suna ganin haji bai cika sai har da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za ku ce ta tamamul haji an takifal masaya ala laila wa tukrifa salama وإن هجوا ولم يكفوا بليلى فلست أرى لحجهم تماما إيش أي من هجي كم ما هجتي يا جاية كهو الشتاء أيا أمديلا أروض مبالا صلى الله عليه وسلم يا كرر تكيوا مبالا ولا شيء كما الحج إيش إنا جاني إلا في هجي مسخيا سني جيسوا لحضرة ومديلا أروض مبالا صلى الله عليه وسلم شيني ليلالين fara da tasiri tamama saboda haka wani mashi tijana rabbi Allah tabaraka wa ta'ala ya taso Madina a cikin shauki wanda yake mai tsanani ya taso Madina a cikin shauki mai tsanani fa tawajjaha tilqa'a Madyan al-Ma'arif shauki jani ya taso Madina amma ba wancan Madina ta Annabi Musa da Annabi Shu'aib ba a Madyan al-Ma'arif Madyanan bukatu madiyanan ma'arif madiyanan sanin Allah wanda Allah ke cewa wani wannan izzalamu anfusahum ja'u wa sabaru Allah wa sabara lahum rasulu law lillahi tawwabur rahim wannan madiyanan ce shi rabbi Allah wa inna sallama harshen halin bina asara bi an yahdini sawa sabil asara bi an yahdini sawa sabil asara bi an yahdini sawa sabil haka ibrahim hali shi ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yake mana a lokacin da ya tafi mafariyar cikin shauki wanda yake mai tsanani sannan shauki da ya da labarar wata alamu yana tasan madina yana hango irin tafin madina sai shauki ya koma hali tsakanin sa da rana shauki ya koma hali don haka abin da yake karanta yana ya ma'abar laisali ni gari ni abu ilai ta'ala ta fasiwar ta tsalabu ya bukata wanda ba ni da wata bukata a wajensa ya wanda an bukata ta wanda ba ni da bukata ga wajensa shi ne sai na rasulullahi ya ce duk bincike da bambanto da nema na duk gabaki ne kai ne magayin kuke wa bincike na da nema na rasulullahi lokacin da wani shugaba ya hango gidan da himmati ne sai shauki ya karu da ladabi kamar al'adar zai wani ne wani ya masana Allah in sun hango sun taso madina suna hango gidajen madina sai su shiga hali kamar yadda wanda ya zo maka yana hango gaba sai shiga hali za su zama irin sun sauka daga kan abun hawa ba za su yadda su shiga madina kan abun hawa ba za su yi shafalar mara aina rasu ballan ya da'alala fu'adar irfanar rusuli wala ruba نزلنا عن الأقوال نمشي كرامة لمن بان من مهم للمسجد ربه تشلوك سنم كامو كده تجمع لينا كده تجمع الله كده نزلنا عن الأقوال سيبوك توقعنا لفتشي السنتي نمشي كرامة muna tafiya da kawawanmu karamatan don girmamawa da fita wasu lai sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba shine zangon waliyye a cikin masana Allah ba na ƙarshe su taki zuwa walinan taka kafa su watan abin da suke ji da suna da wani abun da ba kafa ba za su taka da sun taka domin su ne su da kilo da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ka yi cewa lauki shukun a tidan nafshi alabar dari lam abdi hasan wa hayyul hayy al-dayn wa lam shuhud ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ne ta madina ya ta madina ana cewa daidai hajji shirk da kuma ce lokaci ya yi a kuma gwamnati biyar shirk ya zama Allah su ba ka wata alalu ya ziyarci manzan Allah ziyara wata ke shige da ladabi da shauki da sanin Allah wanda ke shige da asraru waɗanda suke daga Allah ta ba ka wata ala shirk ya ya cika dukkan waza'is na ziyara dukkan abin da dole da wani Allah bi da ziyara ولم شرع من التجارة رضي الله تبارك وتعالى عنه يا ذكر رضي الله تبارك وتعالى عنه bayan ya riga ya sadu da babban wani shine sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Sammani radiyallahu anhu a Madina wanda ya yi ya sanya shi saba kuma na ku shi ya dace a yana da su ne da ya wuce ya wuce ya yi wuce ne fara ya hadu sayyidi Muhammad bin Abdul Karim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu daga nan kuma abin da ya gudana kayansa ya ranka na wasu rika sabatiya sannan shi tijari ya dawo a turkistan a nan inda tutar tafiyarsa ta kaɗa kuma taguwar tafiyarsa ta zabura a nan a nan da shi tijari wanda Allah subhanahu wa ta'ala aro ya dawo bayan ya dawo ya hada sai yi mahmudul mahmudul mushri wanda yake da jami'u da sauran manya-manyan littattafai ne wanda kungi ne na ma'arif da shirki ya zama da labarin wata al'adu ya hada shi a wannan marga kuma ya rika lamun da rika ta talwakiya shirki ya zama da labarin wata al'adu ya ziyarci fa a nan ne ya hadu da babban halifan su sai ya yi haramun wanda Allah tabaraka wa ta'ala anhu bayan haka sai ya yi istikara daga Allah cewa ya tashi daga nan sai misala ya je shalala da abin da kuma Allah tabaraka wa ta'ala tabbatar mashi da zaɓi cewa ya shalala ya koma shalala hijira na shekara dubu da ɗari ɗaya da sittin da shida ya fara zama a shalala sannan daga baya ya koma kasa ya kai tambur wanda nan ne ya samu alfasul akbar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu alfasul akbar din ne yake da sai ali harazin kalibinci ahadi alƙawarin da ke tsakanina da kai kalibinci soyayya da ke tsakanin mu da kai har Allah ya tabbatar da alfasul akbar da muke saurare to a wannan ne lokaci a Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ko shi ya yi albarkul akbar ya hadu da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushafahatan ya tazalla mana shi ya yi ga manzon Allah a farke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shawari ya ce to yanzu kan an kai magana tukewa dukkan shahadan ka ka aje dukkan auratu da ka ba ka aje dukkan wasu da ka karba ka aje a rashin kuka wala murfika wala kafirka ni ne mai maka za ni ne mai maka za ni ne mai maka za duk wani shaiki ka ake domin ana yi kan shekare wa su da ale su sadar da mutu zuwa ga mazala biyu su ya ya sadu da magare ciki wa gaba gida saboda haka aka ce ai babu bukatun iltisari za mu ji da shi kuka tunda tunda ba mu iltisari kai wani iltisari ne a aje shi domin iltisari ne sarka ce wani daga wani wani daga wani ayi ba ga mazala to yanzu an kai mul ya sabu da manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda bayan haka ne shehu ya rabu da Allah tabaraka wa ta'ala manzala ya tijjaniya da aka kira ta tariqa muhammadiyya wanda aka karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dukkan malamai na dalilai sun tabbatar da ana saduwa da manzo Allah har ana shi wani abu daga gare shi wannan ba ma wani abu ne da jayayya ba ne ko ga wala shi ya ya karbo wannan tariqa farko dai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam da wato istighfari lokacin da karni ya fita dubu da ɗari biyu cikin sai maza Allah ta tsara ya cika da shehu jani da haidara wannan shi ne ɗariƙar shehu jani wa Allah ta bara ko ta al'adu a halayen shehu jani wa Allah ta bara ta al'adu babu lokaci amma a takaitar takaitawa maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah ya cika da lebu na girma ga maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da lebu kyawawa da Allah ya ce wa maza Allah da su العظيم وأن تملكوا كتكمل سلماننا مولاه الشوكيان رضي الله تبارك وتعالى وارث من الله يحكم لنا به شوكيان من ذلك كتيان من ذلك أمانا من ذلك سورة الله كان وقافا على كتاب الله وسنة الرسول abin da zai yi hawazu yake har da shirya ne mai tsananin tsayawa tak layi an ce wannan haddi da iyakokin Allah shin ya zai ko wasu layin balle ya taka layin balle ya ke da layi kada wa tsara kala kitabin layin wasu da rasuli bai tsananin tsayawa ne sannan bai tsananin tsantsayi ne abin da yake halal idan na ɗan kurbata da ɗan wani ƙaiƙai shin ya ya riga ya rashi a lokacin da ya zo fa zuwan shi gaba ɗaya na komowa fa gaba ɗaya sarki Sulaiman ya ba shi gida ganin cewa gidan nan na masarauta ne watakila ya zanko wani wani ce aka hanci watakila ya rasa dukiya wani aka gina gidan sai yi yau ya yi da zai karɓa ba shi ma babban malami ne kuma wanda yake masa ne Allah shi sarki su da bashin sai dai abin duk da kake tunani ba haka yake ba wannan gida halali na ne filin halali na gini halali na za ka shi ya ne za mu izini da manzo Allah cewa ya karɓa da wannan amma tun da farko ya ce ba zai karɓa ba saboda wannan kai kai da yake zuke shi sai shi ya ne don duk shekara ko duk wata sai ya kirga gwargwadon abin da kuɗin hayan gidan shi ya ne ya yi sarka ga mataki sannan a wajen tsoron Allah da wajen riko da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi da aka zo neman sanin sukunci na shi ya ne sai sai ma'anar sukunci shi a wajen shi امتثال الامر واجتناب النهي في الظاهر والبالي من حيث يرضاه لا من حيث يرضاه abin da aka da sufanci aikata abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ya hana aikata umarnin Allah da haduwa da barin hannun Allah zahiri da bani yadda Allah ke so ba yadda kake so ba wannan shi ne sufanci shauki ya rabu da Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin kyauta ne ka kai sojani yana ganin abin da ana shi ba ma na shi bane duk dukiyar shi da abin da ya wallaka da sabuwa da tsohuwa shudiya da bai ganin tari ce a aka bayan Allah shi rabbi Allah tabaraka wa ta'ala ba a so ke tukunya a gidansa saboda gidan ma'awar makakin da ke shi ma'awar makakin makomar miski ne gajiyayyu marayu tsoffi da marasa gata gatan su gidan shudiya da rabbi Allah tabaraka wa ta'ala nan suke cin abinci nan suke komi radiyallahu tabaraka wa ta'ala lahu a wajen kyauta bai da misali bai da tamka da karshe karamomin su suna da yawa karamomin su suna da waɗannan ɗabi'u akwai darussa da yawa waɗanda da akwai lokaci za mu tsaya mu yi karatu su amana da gaskiya da tsananin tausan halitta da iya mu'amala da kyakkyawan mu'ashara ga mantakewa ta shan guda jarinta kai ka gani za ka san kwabi ne da kafin na rasulullahi sallallahu ta'ala da sallam lallai yadda maza ta ce an tawari bi haƙan ban ya ce an tawari bi haƙan an tawari bi haƙan kuma ya ce an tawari bi haƙan an tawari bi haƙan za ka da rikun da na gaskiya da amana da tsoron Allah da tawazuli da gudun duniya shi ya dawo da Allah tabaraka wa ta'ala take da sabon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ba karamomin karamomin suna da yawa ba su yi da kowa karamomin suna da yawa suna karamomin suna da yawa ba ba su gidalewa a yawa da ba ni iya su yi ba a domin na ji kan yawa suka fi mun zai ka zani karamin shi guda tana da yawa ba su yi karɓa ji wani shi ba in ko ke ba su kara aro yadda domin ma wanda a yi kaza suna imotar da shi to ina ta ga wanda ba shi ba mai ido da kwalli alibi masa bi Allah bai san bai gano waɗannan karamomi da za ta wanda ba shi ba za ka yi babban karawar shehu da ta wajen Allah ba ka wata alaƙo shi ne a yi wasu da istiƙama a kan alƙur'ani da sunna maza Allah ta sallam shi ne musu babu yi shafi tsari ka ti babu wani sunna wahaya da ɗarfi jari tsayo minna babban karamar wani ne ita ce istiƙama ba ta ji sama ba ko a kawo abin da babu shi a samar da shi lokaci ita ma karama ce amma ba abin da suke ji da shi kamar istiqama tsayuwar wali awawun su tsaya kan akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu irin wannan babu wani babu karama da kai wannan to daga cikin karamar shirya ne na radiyallahu anhu daga cikin karamar shirya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ko kuwa gare shi karama a yayin Allah dai ba kuwa gare shi tabbata aini a cikin dukkan waɗanda makawa su waɗanda yake na dukkan mazama yake zama wani magajin mazama sallallahu alaihi wasallam mazama bai taɓa ba kuwa gare shi ba tun da ya taka makamin watan al-bani uzma da kuma makami na watan al-urdu wanda ya saba bayan ubani uzma da wata ɗaya da ‘yan faruka ko da ‘yan karare wanda shi ya yi taka wannan makami wanda ya zama an ba shi a arba koke shi kuna a koke da za ku yi za ka shi kuna ne arba a taru na shi ka kuma arba tun daga wannan lokacin matsayin shiga shi ya ne ya kai matsayin da babu mai iya tafsirin shi babu wanda ya san hakikar shi a wannan makami na kasiriya sai Allah sai manzo Allah صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذات ملك شكران رضي الله تبارك وتعالى عنه yake cewa da zan yi bayani kai yace matsayin shugaban da Allah ta'ala ta'ala anu abin yana bayan hankali kamar yadda wani wani yake cewa na gaban hankali to shi ma ya zama na gaban hankali ne wato bayani akan shi yace da zan buɗe yi muku bayani akan shi shugaban wanda Allah tabaraka wa ta'ala anu yace wanda nake ganin masana tare da ni da sun fara da jini na inji mu da shi ma da Allah saboda haka wannan a takaice ta kai ta wasu da lokaci shine mu da shi ma da ya ga da Allah tabaraka wa ta'ala babban abinda ya zama abin da zamu yi kokaci almajiran shi jari mu ga irin tsayuwar shi jari da wa'adin sa da tsantsayin sa da rikon shi da sunna da rikon shi da alqur'ani da kasancewar shi mai kaffa kaffa ne hattara ya ga ya ke da alfarma ta Allah ba zai yadda ba alfarma ta manzo Allah ba zai yadda ba yana ganin girman sa wannan shi ne abin da za mu rika sannan alaka shiru tiyani da alqur'ani mu rike ita shiru tiyani tun da ya tashi bai da abin da yake alqur'ani bai da abin da yake alqur'ani a wajen auradan shi kaf ba da alqur'ani don haka yake ta dukkan almajirin da yake alqur'ani dukkan alwani da suke zama yana da tilawa Qur'ani yana mai karatu Qur'ani da kiyamun laili ta kai ga yaro ta da yake kiyamun laili da karatu Qur'ani a cikin gari da salazimi ne dole ya ku zai fi haka haka bane manyan malamai su kai bayani don haka abin da za mu riƙa kenan wannan shi ne shirya wannan ita da yake tiyaniya wanda ya zama baraka wa ta'ala saboda ka duk abin da ya wahinci wannan shirya da bai da alaƙa da shi duk abin da ba wannan ba shauki da bai da alaƙa da shi muna fatan Allah kara mana madadi shi shauki da ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala lahu Allah kara mana kusanci da shauki da wanda Allah subhanahu wa ta'ala lahu Allah kara mana yadda a cikin wannan abin shauki da wanda Allah subhanahu wa ta'ala lahu Allah tabbatar da mu da mu da shukrani Allah tabbatar da mu da mu da shukrani wanda Allah subhanahu wa ta'ala lahu wani ne Allah tabbatar da mu da mu wannan kyakkyawan tsiri har mu sa'adu da maza ta da shi kuja da shi kurai rabbi Allah subhanahu wa ta'ala mu la ta ka wannan kungiya da alkhairi da su kai wannan kokari da hada wannan mazauni wanda alkhairai za su zuba domin duk inda ake ambaton bawan Allah alkhairai na ruwa kamar ruwan barka Allah ta ka musu alkhairi Allah ta ka musu alkhairi Allah mai tamana Allah mai tamana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فقوم بجنس والسلام وأتي فقما تملكاه سليم ما تملكاه على ولدي تملكاه فبابك ملك الدجال كما في كلماته ذلك السيد وهب المنصور شيخ أحمد مكانك كعينه محاضرة cikin rayuwar shirin amalin fidani da kuma darussa da za mu koya da yake da yi lokaci ya yi wani halin nasa a muna yi wa amalin koya da saka da alkhairi da tsara mun soyayya manzo Allah da shehu barka manzo Allah a lokacin da malam yake gabatar da jawabi mun samu wasu shugabanni masu girma a rubuce akwai abin da har tsarin da hasiya
Thank you.
ya rabu wannan ba asalin ita inda fara ke zuwa ko da wayan na kan su ke ba shi fara su ya kai ba za su amfana da su da zuciya don wani abu ya shiga da shakka a kaɗan musamman